ولا تسوى خور من الناشية تجيء بها مثله فلا تاليها ومن يسوي خور ليس به وذوك مع ما يرد مسجد كذا تسوى خبر هذا نعتم خبر خبر من الناشية
haka na riga yannan na labarin ma annashi yake jiya mun yi magana a kan zancen waje jama'a ta wasu al'awar a jizo kullum sauka guda ma dama a zango kowane daga cikin malamai da ma'awu sun ce kada a samu wato ma'ana labari ya zama ya riga yi dama ni haka muka magana to haka yake shi ne haɗarta a kan yake kaza ka san ku habarin haka na riga labari ya riga ma ma annabi ma dan wasu mu take kora kasan mun ce ita a cikin abdulai na kana da yan wanda akwai wanda suke lazimi ne na kora ko yaushe ba zuwa yi tare da ma su zala ma zala ma bare da ma fata da ma da ma fakka wannan guda uku su ko yaushe sai da ma suke zuwa ta kora akwai kuma wanda za su iya zuwa kamar irin su kana da da asba da amsa da zalla wanda su suna zuwa haka ba tare da kora ba amma kana iya samun su ma ta kora to kaga akwai wanda suke sharadi ne a cikin aikin dole sai sun zo a kora ɗin kamar irin su maza da sauran to su ne ko wani su ne kamar irin su kana ne wanda suke zuwa ba ko yaushe da kora ba ko wani daga cikin a cikin labarin su ya zo ya riga ya ma ɗan annabiya wannan malamai sun hana kamar ka ce ka'iman ma zala zaidin kaga ma zala zaidin ka'iman ka'iman ne ko to ka kawo labarin ya zama ya gabaci ma nafiya domin ita ma ɗin ma nafiya ko yaushe a zuwa da kalani kuma a ce wani abu ya zo ya riga ya to kaga ai abu ne an zo da nakili kenan wani abun da ya rore sama shi za a ka ce ka'iman ma za na zaidun wannan ba zai yi ba ko kuma a'a wanda ya shafa har ka kana ne ka misali ka kawo ka ce ka'iman ma kana zaidun shi ma ba zai yi ba ko da su ma zana ne wanda kawai suna kura ko kuma wanda ba su da kura ne ma ala ayi halin ne ba ka yi wannan ko da ita ala ayi halin ka ji mu biha masuluwatan ko yaushe za ka zo da ita kana ka zo da ita masuluwatan tana a barci na taliya ba a cikin ta zama tabu ba sai dai ta zo ka ce kana ma kana zaidun ka'ima ko kuma ka kawo wani abu daban amma dai ba dama ka ce kuma ka kawo ma ta kora sannan kuma ka kawo labari ya zama ya zama cika wannan ba zai yi ba
wa bano tawai khabarin laika ana wan rigayen labarin laika istiji malamai sun zaɓe shi to da aka ce labari ya zo ya rigaye ma najiya malamai sun hana sai zai ga laika ita duk inda take ita ma ya matsayin kora take Allah ya kaga ai babu kaza ne ita ba kaman kora ne ita malamai sai suke ganin cewa ita ma a wajenta a ce labarin ta yarda ta shi ma wannan malamai sun hana ba dama ka kawo labarin laita ya zama ya riga ita waɗansu kuma suke ganin cewa a'a a za a iya yi dalilin su a nan wajen suna ganin cewa a cikin alkur'ani an zo an ce an kawo ma'amulin labari ya zama ya riga ita shi ne ba a kawo labari ya riga ita ba amma ma'amulin labari ya riga ita kudi inda aka kawo ku ma'amuli ya zama zai iya gabata ta to ya kamata ku a ce aminin su kuma ya gabata ta a cikin alkurani an ce ala yau ma ya ce yin laisa masrufan anu to laisa masrufan anu masrufan anu nan shi shine labari masrufan anu yau ma ya ce yin gaba ɗaya shine labari masrufan anu ya zama shine amili wanda ya aiki akan yau ma ya ce wanda shine ma'amuli to sai aka gama amulin ya zo ya riga yasa yau ma ya ji yin ya riga laisa to tunda aka je aka ce to tunda haka ne to masrufin anu mutum ma zai iya gaba ta ce ya zo ya gaba ɗaya zai yi ma ya riga tunda labari ne kaga shi labarin ainihin sa wanda yake ainihin kaga bai riga yasa amma kuma amuli ya riga yasa to ganin cewa aka ya zo Qur'ani sai suke ganin cewa a haka zai zuwa sai malaman suka musu jawabi cewa a ai abin da ya aka so saboda wai ma ya ji yin zarafi ne zarafi ko akwai abubuwa da dama da girgare mu jaruri wanda a nawo an halata wanda ba halata a wani shi ta kamar yadda zamu ji abincin gaba wanda zai kawo mana wannan magana shi ta a nan din mai to da haka zuwa ma'amulin a nan wajen bayanan cewa amin da yake zuwa shi ma na habarin gaba ɗaya shi ma'amulin su sun kai wannan ba yanzu tamami to bayan ya gama da wannan magana sai ya jarra gayan labari ko kuma rashin gayan sai kuma akan zancen cewa shi kansa dilan nan sun ga kashi biyu akwai wannan da suke suna zuwa tanni su zo naki akwai wanda suke zuwa naki naki sai kawai su har abada naki sai suke zuwa ilai saboda haka duk ilai banda wanda zai coge mana guda uku da laisa da zala da kuma wannan da fati'a su ne kaɗai guda uku wanda koyaushe ana cikin su amma duk gaba ɗaya su kowanne jiɗi zuwa a ɗari kana in an ce tanni abin da ake yi tanni shine wanda zai isa ga labar da rafa'a da marfu'insa kawai ba tare da yana neman labar a makulin shi ba in ka kawo masa fa'ili kawai ya rage shi ke na ya wadata wanda yake naki shi kuma shine wanda duk inda ka zo masa da marfu'i fa'ili to dole yana buƙatar makulin shine naki da duk idan nan gaba ɗayan su suka zo tanni su zo naki banda waɗannan guda uku da muka ce maka su ne laisa da fati'a da kuma wannan da kuma zalik eh su ne laisa da fati'a da zalik su ne kadai guda uku wanda suke zuwa a nan gidan to shi da yake ma wajen samanin to zai ware maka tun da haka suka shi ne to zai gaya maka wanne ne sani ne su samanin ne ake nufi da su samanin an ce maka shi bi san mini ma bi rabin ya kafa shi ne wanda ya isu da marfu'i kawai idan ka zo ka kawo masa marfu'i kawai baya buƙatar shi baya buƙatar mafulan biyu shi kadai a haka zai baka zai baka wannan to ma su wahu wato kamar ka ce in kana zuwa suratin rajul tin kalaman sa ka ga nan in kana zuwa suratin ai zuwa suratin ai kawai suna ne baya buƙatar wani kana bata buƙatar ka ga wata madan wajen ba kamar yadda zaka ce kana zaidun misali sahirin ko muka mai kowa kaga wannan aya da wajen ta zo a naki ta ne domin ta zo ai ina yau ko ta ne mutum amma nan fa in kana zuwa suratin kaga ai baya buƙatar wani abin nan ba ya bukatar zuwa wani labari shi shi ne a nan wajen ta mazo ta mal duk gaba ɗayan su joran suna zuwa a matsayin ta dani amma su ba kamar misali ka ce ba ta fulano wane ya kwana wane ya kwana haka ba ya bukatar zuwa wani bukatar sai ka ce ta bukatar wani mutum kaga nan wajen ya zo ne a wajen wannan haka na inda zuwa cikin qur'ani fa subhana dina to suna wani su suna haka ne to suna lokacin da kuke manta wani su suna lokacin da kuke waya da kaga ba ya bukata a cewa a'a kun waye gari kuna kaza kamar yadda da mutum muka magana a zaidin sahiran ko azwa zaidin kaiman kuma kamar sun wannan abubuwan da kuma kaga ta wajen su zuwa naki sai inda suke zuwa a kanni za su yi zuwa a kanni kuma za su yi zuwa a matsayin naki su kamar yadda misali ne ma to wahu abin da ya wani wannan wato wanda yake baya bukata su zuwa rafa a kawai shi yana bukata har zuwa mutum ya ce su shi a kira naki duk wanda zai bukata wannan gane yanzu da muka zo kana inda والنقص soyayyen في فتئة ya ba cikin fati'a ليس wannan na kusa kudi نعم ita wannan kudi an bibiye shi fi fati'a cikin fati'a نعم da laisa da zala da'iman da'iman har abada ko yace ita abin da take zai kenan za ta zo a matsayin wannan a matsayin naki ji a wajen zuwa a matsayin sanu ko da amma ya ce zala din nan ita zala din nan kana jiki akwai zala da take da munariki ya zulu akwai zala kuma wata take da mulariki ya zalu ita wannan wata muke magana a nan wajen ita zala a wata take da mutane da mulariki ya zalu ba wata take da mulariki ya zulu ita wata take da zala ma'ana ya zulu ita ce wata ake kamar kace zalunci shi rana ta bushe ta Allah ta bata ni a kan haka ne ya zaka tambaya ka ce to zalan ba shi ga ya ga ya maka kada a ce zalan nan kawai ka tsammanin cewa zalan da ake nufi kowace zalan yawa akwai zalan ya zulu akwai zalan ya zalu kuma zalimi zudu take take tana zuwa kalliha ila yau ita ma kanta kaga kamar zalimi sun ka aga anan tanyi ta zo rana ta gudu amma zalimi zalu ita wannan ba ta ba na ita ce take shi sai ya maka yake ma ko da yake maka wannan ita yake magana zalimi zalimi ne ba zalimi zudu
ولا للآمن المعمول الأمر ma'mul habari نعم.
ma'mul labari la yal amina baya mun na amili illa idza zarfan sai idan ya zo zarafi ne a zo a harfin jarra ko kuma ya zo harfin jarra نعم ma'amulin labari baya bin nan na alibi sai dai idan ya zo a matsayin zarafi ko kuma ya zo a matsayin jari ga mutum
نعم yanzu misali eh yawa kamar misali yanzu kace kana da a maka zaidun akilan ta asalin sa kana zaidun ne akilan da a maka a zaidun shine sunan kana akilan da a maka shine labari amma akilan din nan amili ne da a maka ya zama mahmud to abin da yake fara a nan waje shine mahmulin labari baya zuwa yaji har ila yau ya yabi amilinsa ya bi ya bi kana ma'amul labari ya zo ya bi kana baya taɓa zuwa misali in kamin yanzu a misali ku sanar da ce kana da amaka zaidun akila yanzu da amaka ina ai ma'amuli ne ai ya bukana eh, ko to ba yanda za a shiga an samu wannan in aka haka to amma dai masu nahawu su su halaka Ba daidai ba.
samu wannan ba daidai ba sai dai idan ya zo a zai matsayin zarafi ne ko kuma ya zo harfa jarabi to wannan ya halatta ka iya yin wannan amma in ba haka ba ba da maka fito na'am na'am kaga misali a akwai inda yake zuwa a zarafi kamar ka ce kana fika zaidun rajiban kana fika zaidun rajiban kaga da kana zaidun ne rajiban fika to ai yanzu ga shi ka ai ba amuri ne na rajiban amma kuma ya bukana ko shi ka idan a zarafi ne a kaga wannan jari mai jirgin ne kuke a siya nan wannan ayi zuwa ga wani abu wa mulmar sha'ani kaga na biyu sha'ani hikima inwi na'am ka kaddara mulmarar sha'ani na mirin sha'ani isman Na'am.
kaddara shi yana suna yin waka idan muhimmin mai mai wahimtar da in in muhimmin mai wahimtar wa waka ya abu martabana in muhimmin masa bana Na'am.
idan mai wahimtar da abin da ya bayyana ya zama ya abu annahu yin da na a cewa ya hanku abubuwan da muka gaya maka muka ce maka a ce ma amulin labari ya zo ya fito- ya zo ya bukana ai mun ce maka mun hana ko idan ka samu irin wannan kaga an yi to abin da za ka kaddara sai ka kaddara lamirin sha'ani a wajen sai ka kaddara huwa a wajen kana din in ka kaddara kana din huwa din nan sai ya zama huwa din nan shine sunan kana wancan kuma da yake gaba ma'amulin jautarensa sai ya zama shine suna sai ya zama mutane labari ne wanda su kuma mutane labarin nan za su zama su ne gaba ɗaya labarin huwa din nan kaga in haka ne ya zama amilin da ya shi shi bayyana to shine abin da yake magana na'am
kamar kamar misali yanzu wani mawaƙi da yake faɗa yake cewa bima kana iyahum hadiyatu awwala bima kana iyahum hadiyatu awwala yanzu idan ka duba kana iyahum da kana hadiyatu awwala iyahum shi kana hadiyatu ya zama shine suna awwala ya zama shine amili iyahum ya zama shine ma'mul to yanzu da kace kana iyahum ai yanzu iyahum ma'amuli ne na awwala kuma ya bi suna ya bi kana to gashi laraba kuma sun faɗa shi ta yace to idan ka san irin waɗannan abubuwan da ke kaddar ne mai sha'ani a je ka ce kana huwa ne iyahu mutum hadiyatu awwala sai ya zama huwa din da ka kaddara a cikin kana shine sunan kana ta kana eh a hadiyatu sai ya zama mutada awwala sai ya zama amili ne iyahu sai ya zama ma'amulin na'am gaba ɗaya jumlar a iyatu awwada iyawun din mutai da labarin su kenan gaba ɗaya sai su zama su kuma labari ne na huwa na'am mun kai haka kaga ka kauce cewa a sai yanzu iyawun din nan ba ma'amuli ne ba sunan kana muke eh to abin da ya faɗa kenan cewa idan ka ga a cikin maganar laraba sun kawo abin da muka ce mun hana din nan ma'amuli ne ba kana to abin da za ka kaddara kenan sai kaddara nabi ka ani huwa na'am shine zai zama ya mai ya mai wadan wannan domin yanzu kana iyawu ai daidai yake da kana da amaka ne don aikina ba su da wani bambanci to shi ma wannan aka irin waɗannan sai ka ce ya halaka ba na'am wa martabana kana akan ƙara sunna to mu kwana a nan wannan